Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يحضر لنا في هذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بزفر الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم الله قديا الله يساكي داود مو a wannan mazauni wanda za mu ci gaba da karatun diwani to kullum ina gaya muku ku yi ta addu'a malar shehu Allah ya kara mishi lafiya kun dauki magana na sama-sama ba ku dauke ta da muhimmanci ba kuna ganin kamar addu'an da za ku yi masannan kuna ganin addu'an ba zai amfane shi ba addu'an amfane shi ne amfaninmu ne ku ringa masa addu'a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ko da yake za mu fara karatu ba zan kawo wani magana mai tsawo ba lokacin da shehu rabdiyallahu ta'ala ya bar duniya sai wani babban malami wanda yake ba dan tarika tijaniya ba ya zo ya ta'aziyar shi Ibrahim ya yi ta'aziyar shi Ibrahim sai ya yi wata addu'a addu'an da kaman ya ce shehu kar ya zama na wato kaman mutum da bai haihu ba ya zama na bai da haifuwa bai da ya'ya ban san ya ake kiran shi Hausa ba sai wata addu'a wannan addu'a yake Allah ya sa shi Ibrahim kar ya zama abu nan haka tawa sai shi abdullahi ya tambaye shi me yake nufi da wannan maganan sai ce abin da yake nufi da wannan maganan shine kar almajiran shehu su ga cewa bai kamata su yi mashewa addu'a ba to saboda haka kaga mu almajiran shehu ibrahim dukkan mu bayan wazifa sai mun kawo hadiyan shehu kulhulahu goma sha daya salatul fatihi goma da fatiha mun mashewa hadiya to saboda haka shi muridi kullum ya kamata ya mishi addu'a kai ma almajiri kullum ya kamata kai ma malamin ka addu'a to saboda haka kar ku yi wasa da addu'an nan maganar da nake yi Allah ya kara wa malam shehu lafiya ku dauka ku dinga yi kun ga rana ita yabba mu zauna ba to me ya kawo haka rashin lafiya to saboda haka Allah ya kara masa lafiya mu ma Allah ya kara mana lafiya lafiyar nan tana da muhimmanci sosai in ba lafiya ba za iya ba ku ku sha abin da za ku sha ba ba za iya shayar da ku ba abin da kuka so kuka ji ba za ku iya samu ku yi ba har likita ya hana shi magana to in likita ya hana shi magana ina karatun kuma kowa karatun kuke so to saboda ku kuyi ta addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Fatiha wa salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro yau uku ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur a zawuyan maulanmu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin عليه صلاة الله ثم سلامه والهبل عليه صلاة الله ثم سلامه جميع شؤون الكلك من شاني فيلاقي لقلق في قلامي ونكسي قد خدمت لذكره من ذا الله جليل جميل كله ذكر ربه صدقي خليلي مر بي على عدرات السنام مزقي على ليت سيري كيف أدي عنده له عندي لآدم والسقي خلبت له بالذات إني أحبه من زال فإنك ميراب الوجود ووجهها من زان الله وإنك قتم الأنبياء فلا يُرَى فإلى مسيلمة تلك الزاب ولا كونه شريك الله في الأمر ماذا مجدوكي وربي أهق لك يبدل ضده
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
jami'u shu'unil khalqi
dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai amma shi Allah tabaraka wa ta'ala bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a yau kuma mun shiga harfin mim duk da yake akwai sauran abinci a baya a baya muna nan a cikin muhammad miftahul fituwa ta sayidi duk sanda Allah ya ba mu iko ya ba mu dama daga nan za mu dasa muna neman ɗan wata hanya ne wanda za mu samu sauƙi amma duk ran da muka samu dama ɗin to daga nan ne za mu tashi amma yanzu muna tafiya kan wato har- ah, harafi harafi yau kuma za mu tashi harafin mim Mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
جميع شؤون الخلق Shehu ya ce dukkan sha'anin halitta ban rage komai ba minal fasli ilal wasli dukkan sha'anin halitta baki ɗaya tun daga alif zuwa ba ko kuma tun daga nukdatul ilmi zuwa nukdatul kudrati ko kuma tun daga nukdatul kudrati zuwa nukdatul irada ko kuma tun daga nukdatul irada zuwa miƙewar da alif ya ya tsaya wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma tun daga miƙewar alif zuwa kasantuwarsa ba to duk abin da yake gudana na sha'anin wato ayyukan halitta baki ɗaya shi wannan alifin ɗin shi ne wanda muka faɗi tun farkon fassarar salatul fati muka yi magana cewa alifin ɗin Allahumma ɗuggwai uku ne suka yi shi nuqdatul ilmi nuqdatul irada nuqdatul qudra su suka miƙe suka yi alif to alif shi kadai ba wanda ya san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance shine ba to shi ne dalilin faɗin Allah fa bi arahuni da baɗina aka sanni da ni aka sanni kenan baɗin alifin ɗin ne kuma alifin ɗin ɗuggon guda uku ne asalin ɗuggon kuma ɗaya ne to saboda haka tun daga wannan lokaci sha'anin halitta baki ɗaya daga sha'anin manzan Allah ne من شأن فيلك daga sha'anin wannan gwarzon fasihi ne wato failak fasihi mai tsananin fasaha wanda ya isa matuƙa a fasaha wanda in yana magana ba mutane kawai suke saurarensa ba shi ne failak in yana magana mala'ikun da ke sammai suna ji sun kasa kunnensu aljanu suna ji mutane suna ji dabbobi suna ji iska na ji wuta na ji ruwa na ji sannan dukkan tsiro yana ji sannan dukkan ƙwayan zarra a cikin wujudu tana ji to shine failak wanda in yi ko ba ka so ka ji sai ka ji in yana magana sallallahu alaihi wasallam shine shehu yace to min sha'ani failaki daga sha'anin wannan gwarzon fasihi ne wanda saboda tsabar fasaha ulama'uz zahiri suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karatu ba ko bai iya rubutu bai iya karatu bai iya rubutu ba su ba suka ce gaskiya ne amma kuma wato saboda tsabar karatu saboda tsabar iya karatun da annabi yayi sai da ya zama karatun ma shi yake nema Eh, ya bace karatun ya sadu da mai karatun to sai ya zama karatun yana bin shi a baya to kaga me me z- shi ne ilimi shi ake nema saboda haka menene nashi da sai ya iya rubutu ko ya iya karatu bayan shi ne karatu to saboda haka shi ne failaki wato in ka zo ka ce a- ai shi bai iya karatu bai iya rubutu ba sai ya ce nun fassara sai ya ce kaf sai ya ce hemim ko hemim ayin sin kaf ko ya ce alif lam mim sai ka fassara ga shi nan muna ganin manyan malaman an za ce Allahu wa rasulu alam eh mana ba dole ba فعيني shi ya ce kaga ainihin idanuwa nan nawa wato ainihin idaniyata وكالكالي da kirjina وترسي da takaddata ولكلكي da ainihin gudan harshe na إلامي alƙalin mana ونكسي da tawadata قد خدمت
wato tunda na gano cewa dukkan shu'unul khalqi min sha'an failaki to waɗannan abubuwa da na za- zano maka kada khadamtu sai na hidimtar da su baki daya bi zikri ga ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi zikri rasulillahi shehu ya ce da yawan ambatan ma'aikin Allah da nake yi ne a'alu nake ɗaukaka akan ulama'uz zahiri wa artaki nake hauhawa kuma akan ulama'ul baɗin eh a alu nake hawa wuyan duk wani masanin ilimin zahiri wa artaki kuma nake hauhawa akan wuyan duk wani masanin ilimin baɗin
jalilun shehu ya ce in baka san shi ba bari in gaya ma shi annabi mai girma ne
jamilun sannan annabi kyakkyawa ne kulkuhu shehu ya ce kaga ɗabi'un ma'aikin Allah zikru rabbihi wato alkur'ani ne shine ambaton ubangijinsa ne inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun to saboda haka ɗabi'un manzo Allah ta mai sai da Aisha menene ɗabi'un sa tace hulqu alqur'an Ashu tijar radiyallahu ta'ala ne magana ce ba dan ta cika da ladabi ba da sanin adabu na halara da sai ta ce alqur'anu yamshi alal ardi eh annabi ba wani bane illa qur'ani ne yake tafiya akan ƙasa bashirun annabi mai albishir ne ga muminai nazirun annabi mai gargadi ne ga kafirai rabbu sidkin annabi ma'abocin gaskiya ne shine rabbu sidqin eh shine mahalicin gaskiya subhanallah rabbu sidqin ma'abocin gaskiya eh ka gani ashe shine ma gaskiya eh musaddaqi kuma abin gasgatawa sallallahu alaihi wasallam shine ma abocin gaskiya ko musaddaki abin gasgatawa duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ne kuma shine ma ma abocin gaskiyar baki daya khalilayya cewa ce ya ku abokanai na badaɗayai na su wane ne waɗannan badaɗayai su ne abubuwan da ya zana a baya ya ce ainu da kalkalu da irsu da laƙlaƙu da ƙilamu da niksu to waɗannan su ne badaɗayan ai da'iman mutum bai rabo da zuciyar shi yana tare da ita ƙirjin shi mutum bai rabo da harshen shi da'iman ido ma da'iman kuna tare to kuma abokin da kuke tare da'iman shine badadinka to shine shi wuce ya ku badadayai na ainihin idanuwa na da ƙirjina da harshe na da alƙalami na da taudata to shehu ya kira su bari mu ji me za a yi da su murabi shehu ya ce ba wani abu nake so ku yi min ba illa ku tafi da ni ala hadratis sina ba a kan jirgin sama ba, ba kuma a kan jirgin ruwa ba, ba a kan mota ba, ba a kan doki ba, ba a kan raƙumi ba, ba a kan jaki ba, a'a ala hadratus sina a kan halarar lahutu, halara ta biyu, halarar biyantawa shine hadratus sina, halarar biyantawa wanda daga Allah sai shi, wa sani sunaini izu ma gari, iz yaqulu sahibi la tahzan inna Allah ma'ana idan Allah annabi yana tare da Allah to shine na biyu in annabi ya dawo shi kadai to annabi shautu jani shine na biyu a cikin kogon zaki wa salis nayin izuma fil gari hadratul wilayati da hadratul nubuwa kenan fi garin zati iz yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana Mm, ba inna ma'iyar bi ba makamin annabi Musa kenan inna ma'iyar bi ba annabi Musa makamin sa kenan inna mai sai da ya ga mai iya sannan ya ga ubangiji shi kuma annabi sai da ya ga Allah sannan ya ga mai iya eh inna Allah ma'ana to shi ne ma'ana sai da shi inna Allah shi kuma inna mai iya sannan rabbi shi kuma inna Allah har manyan su ma suka ce kai in ka ce inna Allah ma ka tsaya anan eh ma'anan na wasu ne Mm.
ukaddi sai ya ce ba wani abu za mu yi ba in kun ɗauke ni kan halara ta biyu kun kai ni can abin da zan yi shine uƙaddi in biya lubanatil fuwadi bukace-bukacen zuciyata almumazzaki a bar kyakketawa da ƙaunar annabi Muhammadu zuciyar ta kyakkece saboda ƙaunar annabi ala wato me zai kai ni wurin abin da ya sa zuciyar ta kyakkece zan kai ta wurin wanda zai ɗiɗɗinke sai ya ce ala kowa ya shiru khalifan Allah zai magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khalifan manzan Allah zai magana da manzan Allah kowa ya shiru ya saurara laita shi'iri da ma dai wannan diwanin nawa ya sanar da ni kaifa ahadiya wato yaya alkawari na yake indahu a wurin ma'aikin Allah fa inna lahu indi to diwani ko dai baka gaya min alkawari na wurin annabi ba ni bar in gaya maka yadda nawa yake fa inna lahu domin cewa ga ma'aikin Allah indi a wurina la ahadan wasiki wallahi yana da wani irin alkawari muwaffiki abin amincewa har abada bana warware alkawarin manzo Allah wannan shine dalilin da yasa an ce wani daga cikin manyan laraba Murtaniya farkon bayyana fa'iza da shehu yana tarbiyyar rayuka ana ta zuwa wurin shehu har wasu in suka yi tarbiyya ma suna komawa ga Allah saboda hasken da shi yake dauke da shi yana da zafi ba a riga gama ba a manyan kudubai ba su gama dauka ba dan sai da manya suka ɗaɗɗauka sannan abin yayi sanyi shi yasa kake gani ana tarbiyya cikin ƙanƙanin lokaci wanda bai san harkar ba sai yazo ta zage zage to wato a wannan lokaci sai ya aiko shehu takarda ya ce wa shehu ina haɗa ka da Allah da annabin da ka ce wai kana san shi kar ka taba min ‘ya'yana ko bayan raina. Shehu da ya ga takarda ce ina ma bai haɗa ni da annabuwa. Fa inna lahu indi la ahadan wasiki. Tsakanina da annaba akwai alkawari amintaccen alkawarin da babu warwara. Kuma na san ba ‘ya'yansa ba wallahi shi ma in yi tsawon rai dole sai ya bi ni. Shi kenan, ana nan tafiya ta yi nisa, Shehu Lahabi ya zo, Shekhani, saidi muhammad al-mishri manya manya suka yi ta zuwa ƴaƴansu suka dinga haddace alqur'ani ga fatahi na nawila suna samu alhali shi babba ne kamun bayyana faida irin shiru shi kan ƴaƴan ma shiru a ba sai ga shi da ƴaƴansa ba ya taso ya taho har madina aka dinga liki ana ai wani ne wani ne zo ai wani ne aka shiga aka shi wace ai shin fada aka yi aka kawo inabi aka kawo komai na girmamawa aka girmama shi aka bayan da ce ai abin nan ne ashe wato haka abin yake dama ai dama kaza kaza ƴaƴanmu ne ga sun ƴaƴana ne na kawo muku kaza kaza kaza sai da ya ga magana shi yace ban da hannu kan ƴaƴan tsakani na da annabi akwai alƙawari amintacce ai ni ba wasa nake ba in kai wasa kake ni in ka ji na faɗa abu tsakani na da annabi ba wasa ce saboda ka akwai alƙawari tunda ka haɗa ni da shi ba zan taɓa so su je ko ina za su je su yi albarka su je su yi amma ba a hannuna ba
halaftu lahu shehu ya ce in baka sani ba na rantsewa ma'aikin Allah a gabansa ni da shi bizzati na ce masa billahi allazi la ilaha illa huwa inni ni dinnan Ibrahim al-Kaulahi a Singali uhibbuhu wallahi ina kaunarka abin da na gaya Allah kenan ni da shi na gaya masa na ce ina kaunarka
widadan kuma wata irin kauna nake ma ya rasulillahi safiyan mai tsarki ga barin tawaya wato akwai kauna fa iri iri akwai wanda yana kauna amma bukatar shi a wurin annabi ya zama wali wani bukatar shi ya yi kuɗi wani bukatar shi ya yi kaza wani bukatar kai hatta ganin annabi ma shi bai bukata ba wai maganar wani abu ba ya ga annabin ma ba damuwan shi bane ba wani asiri ya zo masa daga Allah ba cikin muhawarar yake ce masa anta tara rasulillahi sai sallallahu radiyallahu ta'ala ne yace arju zalika sai bai gane amsar da shehu ya bashi ba gashi kuma asiri ne faito daga Allah amma shehu saboda girman walitta da kasita cikin kujera ta daraja da shehu ya ga- ya ce wa shehu kana daga cikin mazajen da ke ganin annabi shehu ya ce ina bukata haka sai ya ce to a turidu an talqahu ko kana so ai ma addu'a ka haɗu da shi shehu ya ce la uridu ba na so ya ce wa in kuntu uridu fa uridu Allah uridu fi ma yuridu al-muridu fa zalika allazi uridu in dai ina nufi to sai dai iya zama ina nufin kar in yi nufi cikin abin da mai nufi yake nufi to wannan shine abin da nake nufi take asiri yayi ladabi malam bai san da wa yake magana ba bai san ana cikin liwaktun ma Allah bane la yasauni malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun mhm fa hawa nahji to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarki na a zahiri shine tafarki na a shari'a wa maudiki kuma shine tafarki na a hakika wato shine wurin hutawa ta duk aikin da nayi a shari'a maudiki nan ne bagiran hutatawa hu, hutawa ta wato mahallu rahati nan ne bagiran da nake hutawa fa innaka cewa kai ya rasulullahi mihrabul wujudi kai ne masallacin halitta masallacin da halitta suke bauta wa Allah kai ne wannan ha- masallacin wa wajuha kuma kai ne alƙiblan masallacin ma wa innaka cewa kai ya ma'aikin Allah babul wasli kai ne ƙofar saduwa da Allah lil mutahaqqiqi amma fa ga wanda kokonto ibashi shine mutahaqqiki in ka zance mutahaqqiki wanda kokonto ibashi wanda yake bauta Allah ba shakka ba kokonto eh wanda in ya miƙe da yayi kabbara zai ganshi an ta abu dalla ka annaka tarahu to ya kai wannan maqam to shine mut- mu- mu- muhaqqiki kenan shine shi wace fa innaka babul wasli lil mutahaqqiqi kai ne kofar saduwa g- da Allah amma ga wanda kokonto ya bashi ba ga kowa ba da ko wanda ke ganin annabi mutum ne kamar shi ko kuma ma shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babul wasli lil mutahaqqiqi ga wanda kokonto ya bashi
wa innaka cewa kai ya ma'aikin Allah khatmul anbiya'i kai ne cikamakin annabawa baki daya fala yura nabiyyun ba za a taɓa ganin wani annabi ba wa aidal mustafa bayan wucewar abin zaɓin Allah alqarni sadauki failake babban mutum shi ne alƙarni wato gwarzon sadauki nan kuma failaki babban mutum can failaki alfasihul hazik fasihi mai tsananin hazaƙa ga fasaha ga hazaƙa nan kuma gwarzon sadauki alfailak babban mutum a nan musailimatul kazzabu shi wace kaga musailamatu ɗin nan maƙaryaci hawala ya yi matuƙar ƙoƙari duk za mu dawo za mu yi magana a kan shi kaunahu wato ya yi matuƙar ƙoƙarin kaunahu ya ga ya kasance sharikan kishiya lahu ga annabi muhammadu fil amri a cikin lamarin annabta ma da tamajduki kai musailama ya yi tsantsar cika baki abubuwan da ya dinga yi dinnan cika bakin banza ne kurum fa wa rabbi amma kaga ubangiji na yuhiqqul haqqa yana tabbatar da gaskiya duk inda take yubtilu diddahu kuma yana ɓata kishiyar gaskiya walau walau ahlu tazanduki ko da kuma abota zindiƙanci sa'a nural haqqi sun nemi su ɓata hasken gaskiya da bakinsu ko da sun yi haka sai Allah ya tabbatar da gaskiya duk inda take
fita ke gidawa wujudahu walakin na rabbi galibin kulla failaki fahuza ba don kaza da allahu kaidahu wa tabka ma na fi ترتقي وإنا قريشا كذبوا وقتلوا فمزق سيف الحج على فالسوق أبعد جموعا كذبوا وهربوا أبعدوا لوم الحج كل صدقك لو أزوت أنفا لم يزل برك والد مرشدا يا الله فيا ربي فاسلك بسراد محمد ويا ربي فانصرني على كل يا الله ويا ربي حققني وبصر قلوبنا وسعدي وأبدي وكل يا الله بجاهنا دلعك ثم سهدي عليه صلاة دائما لم تفتكر فقد جد
hakika musaila matal kazzab ya yi matuƙar ƙoƙari في تحقيق دعواه a cikin tabbatar da da'awarsa ta ƙarya juhudahu matuƙar ƙoƙarinsa walakin na rabbi sai dai cewa ubangiji na galibun marinjayi ne kulla failaki a bisa duk wani ɗan ta'adda duk wani sadauki to ubangiji na mai rinjaye ne a kan shi fahu zabadun shi musailama kumfar banza ce kurum qad zahazaha Allahu kaidahu hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tafiyar da kaidinsa manafi'ul khalaiqi ma'amfanar halitta wa tabqa sai ta wanzu tartaki kuma take ta ci gaba wannan aya ne shehu ya narka ta haka kwarai da gaske aya ce musamman wannan amma zabadu fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkusu fil ardi wannan shine wannan baiti wa amma zabadu fa yazhabu jufa'an to musailama kenan wa amma ma yanfa'un nasa annabi muhammad kenan fa yamkusu fil ardi to shine tartaki take ta ci gaba zabadu kun fa banza musailama shikenan sai ya tafi a banza dama kun fa haka yake ai kana kallon shi kamar wani abin kirki sai ya zama ruwa sai ga ya gangara kuma ya amma shi shanin annabi har yanzu yanzu da musailama yana da jika ba zai so a nuna shi a ce kakan shi ne musailama ba ba zai so ba amma shi ko annabi muhammadu har ƙarya ake yi ba da shi ga mutum ya yi rawani ya yi gari gari yana cewa shi jika annabi ne duk saboda alfarma annabi ne shi yasa shi wannan suka ce duk wanda ya ce ma shi jika annabi ne ba shi hadiya eh ba shi hadiya kurum
wa inna quraishan sani dai cewa ƙurayshawa kazzabuhu sun nemi su sarefantar da ma'aikin Allah wato sun nemi su ƙaryata shi ko bai- bai bai- bai- bai ƙaryatu ba sallallahu alaihi wasallam wa qatalu kuma sun nemi su yaƙe shi annabi ba a taɓa yaƙa shi ba eh ko so ɗaya shehu yana ji ya faɗi ya diwani ba magaza ma abota fasikanci abada jumu'an manzo Allah ya halakar da rundunar yaƙi kazzabuhu waɗanda suka nemi su sarefantar da shi wa harabu kuma suka nemi su yaƙe shi afada ulumul haqqi manzo Allah ya fa'idantar da ilimai na haƙiƙa kullu musaddiqi amma fa ga duk mai gasgatawa wanda iya yarda ne zai samu
qalahu sun nemi su soki manzon Allah wa azahu kuma sun nemi su cuce shi usuwan saboda shishigi falam yazal amma manzon Allah bai gushe ba bi rifqin da tausasawa walinin da kyakkyawar siyasa murshidan yana shiryar da kullu mubiki duk wanda i gujewa addinin Allah sai annabi ya lallaba shi shigo da shi addini eh shi yasa annabi bai so a- a a taba wanda ba musulmi ba sallallahu alaihi wasallam addinin sa lafiyayyen addini ne ba addinin hauka bane a zagi wannan a jefi wannan a fasa shagon wannan a yi hauka ba duk ba haka annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam da yawa saboda kyawawan halinsa waɗansu daga cikin manyan sahabbai suka musulunta da yawa ma musuluncin ma an shige shi ne saboda ɗabi'unsa ba ba dan mugun hali ba sallallahu alaihi wasallam bai da mugun hali ko ɗaya
fa ya rabbi ya ubangiji faslub bi ka shigar da ni sirata muhammadin tafarkin annabi muhammadu wa ya rabbi ya ubangiji ka wansurni taimake ni ala kulli mubriki a bisa duk wani mai walƙiyar tsafi eh mubriki wanda saboda tsaban masifa yanda ka san walƙiya haka yake a tsafi da kulumboto da asiri shoce duk asirin mutum Allah taimake ni kanshi duk kulumbotan mutum Allah taimake ni kanshi Allah duk tsafin mutum ka taimake ni a kanshi sai da aka waye gari shehu radiyallahu ta'ala anhu lokacin farkon bayyana failan nan aka dinga binne miyagun abubuwa shehun an fito sallah asuba har faɗi ke ce kar wanda ya taka wuri sai inda na taka ko inda sirin bai ya taka shehu sirin bai shi yasa kullum muna faɗin magana cewa shehu sirin bai yana ɗauke da ƙabu guda tara arbabu tahasin har yau ban warware wannan maganar wata rana kuma za mu warware bi iznillahi tabaraka wa ta'ala za a ji suwaye arbabu tahasin waɗansu mutane ne su tara a duniya duk wanda ka gani musulmi albarkacinsa ake kare su wallahi duk dafa in duniya waɗannan suke yi dafa in ka zai tsina ma komai kana da yi ne kurum waɗannan taran suke yi to shi usulun bai zamanin shewara shi kaɗai ke yin taran aikin su kaf saboda ka duk tsafi duk asiri kai in shi in kana son shi usulun bai shi kenan bukata ta biya har ina faɗi mutane suna gani kamar wasa wani mawuldi ina faɗi ina cewa akwai sunan shi a jikina cikin layuna ma akwai sunan shi mutane suna ni in aka gaya min mutum babba sai in rubuta sunan shi kawai in yi laya wallahi ko kuma in dinga rubuta ina sha eh mana a to kai ka zauna kana wa ya rabbi ya ubangiji hakik ne ka tabbatar da ni in ji shehu ibrahim shehu ya ce ka tabbatar da haƙiƙi ni ka tabbatar da ni shine mana ka tabbatar da ni ka haƙiƙantar da ni da yawa mutane in an ce haƙiƙa mutane suna ɗauka wani abu ne shirme wato akwai shaidanu wanda ke suna mai da lamarin shi ibrahim wasa mutum ya ce ba zai sallah ba ko ya ce ba zai azumi ba ko ya ce ba zai kaza ba, ko ya ce ba zai kaza ko ya ce duk abin da ya ga dama zai aikata abin da shari'a ta hana wannan ba sa cikin lissafi wannan shaidanu ne kurum amma ma'anan wato haƙiƙa shuhudin zatin Allah min tilqa'i nafsika ala kulli halin aina ma tuwallu wa sammu wajhillah shine ma'ana mutum ya zama haka ya zama dan haƙiƙa saboda kar a ɗauka wai wani abu ne a ce ai wani dan haƙiƙa ne in an ji ana irin wannan maganganun a ce wannan ba shi ne haƙiƙa wacce mutane suke magana a kai ita ce ɗabi'ar banza ɗin nan wanda kowa ya sani amma babu yanda za a yi mutum baya watakila na fulfuli ma ya fi kai ya fi ka komai na ibada ka yanki magana kan ka ce mai dan hakika wannan kai zalunci kuma Allah ba zai barka ba saboda haka ai in mutum ya karkacewa addini ko ya bar addini abu ne a fili da an gan shi za a sani ayyukansa ma za a gane amma maganan hakika ko abin da ya shafi Ibrahim dan mutum ya furta shi in ma ka zage shi ka bata kanka lokaci ba abin da zai cuce shi abin da shi Ibrahim ya zo da shi da ya san illa ne da shi bai zo da shi ba ko da bai faɗi ba to wannan shine magana wa bassan qulubana shi ya ce Allah ka bude ka ganar da wato zukatanmu ka bude idanuwan zuciyarmu saboda idanuwa hudu ne akwai idan ka akwai idan zuciya wa sahabi kuma ka bude idan zuciyoyin almajiraina wa ahbabi ka bude idanuwan zuciyoyin masoyana wa kullu muwaffaqin shi ya ce kai ba su kuma duk wanda Allah ya masa gamdagatar shi ma ka bude mai ido duk wanda ida ce yin muwafaka wato muwafakan nan shine ka haɗu da wani cikin almajiran shi ko wani daga cikin masoyan shi shikenan Allah ya ma muwafaka ke bijahi nabiyil haqqi sai ya ce ba dan dabara ta ko karfi na ba dan alfarma annabin gaskiya thumma sahabihi sannan dan alfarmar sahabbansa alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi da'iman har abada salatin ya ta gudana lam tufattaki salatin da ba a buɗe murfinta akan hanya duk salatin da kai sai an buɗe shi kama kai shi halara muhammadiyya akwai mala'iku guda biyu bakin kofa halara in kai salati da ya taho zai taho kaman mashi sai mala'ika wanda suke su ne bakin kofa halar ma'aiki sai ɗaya ya kama salatin sai ya rike sai ya ce to a shiga a kai wa mai gida sai ɗayan ya ce a'a ka san shi fa ɗayyibun ne la yaqbalu illa ɗayyiba eh duba shi ka gani yaya ka san salati ko wani aiki yana fitowa ne daga zuciya duba ka gani ba wani abu to in aka duba salatin aka ga daga zuciyarka ga wani hassada nan ya din goge salatin sai a ce ka gani ga hassada nan goge shi sai a goge sai a ce a ka ga wata ƙarya nan goge sai a goge ga wani girman kai nan goge sai a goge ga wani munafunci nan goge ga wani hikidi nan ga wani sai ce to kaga da kai wa annabi salati shi ya san salatin shi abu ne mai kyau kuma gashi dai an gugutsare shi a jefa shi cikin bahar taubati yayi salati Allah ya gafarta mai duk zunuban shi to sai ga mutum yana ta salati amma istighfari bai sani ba sai tsabar shi shigi billahi lan to shine shehu yace wannan salatin lam tufattaki kar wani mala'ika ya kuskure ya bude ta sai ta shiga halara شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزبر آه dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai amma shi bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a akwai cikin jami'u shu'unul khalqi da muka karanta na maulan mushe ibrahim to mun dan fara faɗin wasu abubuwa game da abin da shu'unu din ya kunsa أمه صلاة تراكينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة التراكنا إلى الذكر والغد تعني من سلمى وليلى وقللا تلك ila
قرآن فاتر كدائره من جعل لذكر الله من ذكر اتباع قبله على آدمي إذ كان فرعه
الصلاة لذكر الله لم يذكر الحق غيره على مرد الدار والأيام غير ما نرسل لذكر الله تعروف عادية عزة لدى ذكري والقلب حرام قد تعالى لذكر الله ذهب الجنان بنشره ومن ومن أودياء البر بدرم من زم الله فلولاه لا تلقي ليادا فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان من دعا الله ولولاه لا رضا ياتي بلا ذات فأي في غير المصطفى دعا الله ومن بصفات المصطفى لا كله حياة وموتا نال إذ دعا الله معاصر خير الخلق غير محصر بسم الله الرحمن الرحيم wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwarmaya kwarai da gaske da waɗanda suka yi da'awowi iri-iri na annabta din nan wato shi ne sallama bayan waɗannan abubuwa da ya farfaɗi lokacin da aka saukar da tabbat ya da abila hajjin wa tabba ya ce shi ma an saukar masa da irinta abin da ya ce cewa ya dubda ubinti dubda ayin lakum tanqinin lan ma'u tabbin wala sharaba tamna'in ra'suka fi din wazalbuka fi ra'suka fil ma'i wazalbuka fi din wai ya kwadi dan kwadi biyu kana da tsafta kwarai akwai tsafta gare ku wato kai ga ka cikin ruwa amma ba kwa ɓata ruwa kanka yana sama ruwa amma kuma bindinka yana cikin tabo wai shi na shi wayin kenan da aka saukar da wazzariyati zarwa sai ya ce wai shi ma an saukar masa da irinta shi amma tashi wazzariyati zar'a wal hasidati hasda wazzariyati qamha والداهنات دهنا والخابزات خبزا وال- والساردات سردا واللاكمات لقما إهانة وسنا لقد فضلتم على أهل gashi nan bai gari wai shi ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kalmar da ya faɗi wallahi komun rashin komun rashin nutsuwar mutum sai ya nutsu in annabi ya faɗi aya wallahi sai ka nutsu amma shi shakki ka ji wai shi nashi wazzariyati zar'a ya rantse da wanda suke yin shuka shuka wai walhasidati hazza ya rantsi da wanda suke yin girbi girbi eh wazzariyati kama ya rantsi da wanda suke sheƙe alkama sheƙewa wadahinati dana ya rantsi da waɗanda suke wato masu masu niƙa niƙa wal khajizati kaga dan kawai ne wa shi wai ya rantsi wai wai wai wai wai ya rantsi da waɗanda suke suke nika nika wal khabizati khubza ya rauɗe da mata masu waina waina wasaridati sarda ya rauɗe da masu tuka tuwo tukawa wallaki mati laƙama ya rauɗe da masu yin loma loma Kai, wannan shaki riga ne ta karatu mu je ta karatu harfin dal to harafin dal yau kuma za mu tashi da aniya min salma wa laila wa kallila da aniya shi shi ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala ne yace kai ku raba ni min salma daga ambatan salma wa laila da laila wa kallila kuma almajirai na ku karanta wa kawunan ku tazakkura yawan tunanin rabbatul gadayir mata mabota gashi musjala abin kitsewa wannan fassarar farko kenan da ani wa kurabani min salma daga ambatan matan nan kyakkyawa sarauniyar kyau mai suna salma wa laila da matan nan mai suna laila fassara ta biyu shi ibrahim rad- radiyallahu tabaraka ta'ala tun da ya taso shi dama bai san irin wannan ba bai sani ba da abin da ya hada shi da irin wannan ma tunanin da an ya kai kurabani min salma daga ambatan fardaniya walaila da jami'iya kuna cewa ni gausi ne ni kudubi ne kai kurabani da wannan magana tazakkura wa kallila ko ma ku karanta wa kawunan ku tazakkura rabbatul gadairi yawan tunanin ma'abuta maqamatu mustala ababan kafa a ce an kafa ka kai ne kudubi can an kafa wannan shine kudubi can yace duk ku bar wannan tunanin
li zikril ladhi abin da yasa na ce ku raba ni kuma ku raba kawunan ku saboda ambatan wannan da min zikrihi daga ambatansa ne saboda ambatansa ne tiba aka karɓi tuba ala adamin bisa annabi adamu qablahu tun kamun wato saukarsa a duniya tun kamun haihuwarsa annabi adamu abin da ya faru ya faru ya ta neman Allah ya gafarta masa bai gafarta masa ba sai da ita wasuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yau annabi salati sai Allah tabaraka ta'ala ya amshi tubansa shine shi ce to an amshi tuba saboda ambatansa a bisa annabi adamu tun kamun ya zo duniya izkana lokacin da ya kasance far'an manzo Allah shine al- wato shi reshe ne mu'assala abin kafawa asali wato bi ma'ana far'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ne mu'assala kuma shine baban Adamu far'an shi da ne ga Adamu mu'assala kuma shine baban Annabi Adamu li zikril ladhi na ce ku raba ni da ambatan gausiyya da qurbaniya da farja- fardaniya da jami'iyya da zikirin lazi dan ambatan wannan da ghayruhu waninsa lam yadhkur al-haqqa bai taɓa faɗin gaskiya ba ko sau ɗaya wani annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba tun da aka halicci duniya wani annabi bai taɓa ambatan Allah ba ko kuma wani annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba madaddari matukar zamani wal ayyami da kwanuka khayri man ursila manzo Allah shine mafificin abin aikowa li zikril ladhi dan ambatan wannan da
fuadiya zuciyata ta'abu take bijirowa hizzatun saboda raurawar jiki lada zikrihi duk sanda aka ambaci annabi shikenan sai zuciyata sai ta bijiro saboda jikina dole zai kaɗu wal qalbu zuciyata sara sai ta zama muqattala a bar kashewa a cikin annabi din eh sana'i ne wannan dama li zikril ladhi don ambatan wannan da tabal jinanu aljanna ta yi daɗi li nashrihi saboda yaduwar kamshinsa wa minhu daga kamshin manzo Allah ne diya'ul badri wato daga hasken manzo Allah ne diya'ul badri wata ya samu haske badran har ya zama cikakken wata mukammala abin cikawa da hasken ma'aikin Allah Eh, wata ya samu kamala ne saboda annabi ba don hasken annabi da wasa- wata bai samu kamala ba falaulahu kai da ba don ma'aikin Allah ba la tulfi layadan da ba a samu wani ɗaya a duniya ba fa innahu domin cewa shi manzon Allah la bazratu hadha al-kawni wallahi shi ne irin da aka shuka wannan halittar ta tsiro iz kana mursala lokacin da ya kasance abin zubowa abun zubowa wa arsalna sama alaikum midraran saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sako shi an zubo shi an aiko shi an turo shi dai yayi manzo Allah aka zubo sai annabi Adam ya tsiro sai ga mala'iku su- sai farko alqalamul ala ya tsiro sai lawul mahfuz ya tsiro da ya tsiro sai al'arshi ya tsiro sai kursi ya tsiro sai al'arshi ya tsiro tsirowar kursi sai aka samu zamani da makani kamun kursi babu zamani babu makani babu maganan wai Allah sunan shi Allah ko lokaci kaza ya faru babu wannan kamun kursi in to ya za a yi ma babu yadda za a yi ma wani abu ya faɗu sai da kursi kursi shine agogon halar Allah agogon halar Allah to daga kursi ne aka fara lissafi to saboda haka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine irin da aka shuka wannan halittar baki ɗaya ta tsiro daga ƙasa walaulahu kai da ba dan manzon Allah ba la arda hayati da ban yadda da rayuwata ba bi lahzatin daidai da kiftawar ido kaga maganar da muka faɗi ɗazu ta tabbata nan izan shi ibrahim yana numfashi ne da numfashin annabi yana gani ne da ganin annabi yana motsi ne da motsin annabi yana natsuwa da natsuwar annabi mu kuma muna gani da ganin shi ibrahim muna motsi da motsin shehu muna natsuwa da natsuwar shehu haka ko da ke abin bai kamun ya zo wurin mu fa sai ya jajje wasu wurare an rage mai zafi eh in ba haka ba zai yiwu ba idan ya taho daga annabi ya sauka a zatin shehu shi ne za ka ji mazaransa da ya bullo din nan yake faɗi yake cewa fa ma fara min zatin nabi muhammadin talaqqadu zatul khatim in ji kudubun nazifi talaqqadu zatul khatim duna wasidati kama ta talaqqa kullu faidin min anbiya wa rusulun alaihim jami'an tahiyyati dan shehu tijani ya faɗi ya ce duk abin da ya taho daga zatin annabi kullu ma ta fara duk abin da ya taho daga zatin annabi zatin annaba za su karba duk abin da ya taho daga zatin annaba zati na ne zai karba daga ni ne yake farraka zuwa ga wujudu to anan ne shehu tijani bai ganuwa kamar yanda na faɗi kullum ina faɗi ina ƙara maimaita in na ce shehu tijani shehu ibrahim nake nufi in na ce shehu ibrahim shehu tijani nake nufi la farka bainahuma to saboda haka alkyabbar da shehu tijjani ke karɓan madadi cikin tekun hakika muhammadiyya sauran halitta ba sa gane cewa shi ba annabi ba ne shi yasa waliyai da yawa manya suke cewa mun karɓi kaza a wurin annabi mun karɓi kaza a wurin annabi amma ba haka ba ne shehu tijjani ne ke ba su saboda kamarsa da annabi ta yi yawa to sai su ɗauka annabi ne ya ba su sai su ce ai annabi ya ba mu kaza shi ne shehu tijjani ce kulli shi yake aka zo annabi gaibi dukkan shi wannan wuri na suka karbi ɗariƙunsu a hadarar gaini shi yasa ɗariƙunsu ba ya kaf suka gangaro daga sayyidina ali amma ɗariƙa shi tijani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifi annabi ya ce ashabuka ashabi talami zuka talami kaza kaza kaza da sauransu to saboda haka haka lamarin yake tafiya har abada in kai shi Ibrahim yana magana shi tijani yake magana eh duk abin da zai bujuro duk abin da kaza ce shi tijani ya ce kaza ko shi tijani ya ce kaza to ka kaddara haka abin yake kar kai kokwanto mu je zuwa fahayyun shehu ya ce kaga rayuwa bi ghayril mustafa ba tare da rayuwar almustafa abin zaɓin Allah ba albadri wato a nan shehu yana nuna mana dole mutum ya yi fana'i in mutum bai kokari ya yi fana'i ba to ba rayayye ba ne shi yasa duk natsuwan mutum mutum ya ce shi na tsatse ne ai muna magana cikin hakika muna magana kaza kaza ita wurin maganganun banza da hayaniya da zai ta yi dai da gurnani na na na na, na karnuka wato wannan duk ba zai taɓa damu ba abin da yasa wallahi matukan mutum bai zare ba wallahi ba zai taɓa sanin waye annabi ba dole ne sai ka zare to sannan ka dawo ka samu hankali amma asirin annabi bai yiwa kana cikin hankalinka ka gane shi bai yiwa sai da ka duk sahabban na rikitattu ne ka duk ka duba maganganunsu ka gani ba annabi ne ke cewa man arada an yamshi ila almayit yamshi man arada an yanzur ila almayit yamshi ala wajhi al-ard falyanzur ila Abi Bakr as-Siddiq duk wanda yake so ga matacce a bayan kasa yana tafiya kalli Abubakar to gashi ko da yamma an ce bai matacce to shi da ne shi ce fa hayyin bi ghairi Mustafa al-Badri urmila sai ka yi fana'i ka karar da komai ka tabbatar da samuwar annabi sannan ne al'amarin ka zai kyau amma mutum ka zauna ya kai dole na tsatsi ne ai ku na tsatsu ne su wani mahaukata ne ai su wani basu gane ba ku kaɗai ne kuka gane to ku je da ganewar ku ku je da gane shi Allah lamarinsa ba a fili yake yaudara mai yaudari zai yaudararsa asirinsa zai tonu Allah kuma lamarinsa har abada lamarinsa ɗaya ne kuma lamarinsa tabbatacce ne lamarin nan nasa kuma annabi ne to saboda haka lallai wannan kaman wasiya ce shi yake mana kun ga rayuwa fa hayyu ka ga rayuwa da gairi mustafa ba tare da abin zaɓin Allah ba yani in kai numfashi ba tare da numfashin annabi ba to ya za a yi ma numfashin ya yiwu bai yiwuwa ai to saboda haka abin da ake so wai ka gane shi ke numfashin ai kowa numfashinsa na annabi ne in annabi bai numfashi ba ba za ka yi ba in annabi bai gani ba za ka gani ba in annabi bai ji ba ba za ka ji ba to sai da haka shi ne dalilin da yasa waliyai mafduhai kamilai wanda suke saduwa da zatin ma'aiki ya kazatan sallah sallah suka ce dan ran da ba ya fara ganin annabi in ya ga annabi ya kazatan to daga rannan ba zai ƙara jin ɗanɗanon gishiri ba zai ƙara jin ɗanɗanon siga ba ba zai ƙara jin daɗin iyali ba sai dai umarni kawai in ka ga ya ji siga ya ji ɗaya to annabi ya ji gishiri ma in ya ji annabi ya ji haka iyali saboda haka shi ne har wani bawan Allah yake faɗi ke cewa wallahi ban taɓa rabo da rayuwar annabi a jikina ba ko da lokacin da zan yi inzali tare da matata to saboda haka haka yake albadu wato ba tare da rayuwar almustafa ba albadri cikakken wata umila to wannan rayuwa wulakantacciya ce yadda ita kawai ba ta da amfani wa man bi sifatil mustafa
wa man bi sifatil mustafa duk wanda ya kwashi sifofin amintaccen Allah abin zaɓin Allah ala kullahu kuma ya ladabtar da kansa da su wanda ya ɗewo sifofin annabi ya ladabtar da kansa da su hayatan rayuwarsa wa mautan da kuma mutuwarsa nala izzan wannan labudda zai samu buwaya mu mubaddala abin girmamawa kaga wannan sai yana nufi ya rabbi Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da zaka yi duk girman da zaka nema in ba da annabi bane shirme ne in ƙarya zaka yi to zaka yi ta ƙarya waɗanda kake wa ƙaryan ana nan za su gane makaraci ne kuma za su watsi amma in ka watsar da kowa ka tsaya wa Allah da annabi ka tsaya wa annabi kawai kai ta hidima kai ta salati kai ta tafakkuri da muraqabarsa an ce ga sharifi yi hidima ko da kai sharifin ne haka shi Ibrahim ya kuɗi yanzu shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala ba mun fa- faɗi salsalar ta ba anan sai dai rubal arabi to amma ka taɓa gani su ƴaƴansa ko wasu sun taɓa zuwa da wani kalma ta cewa su sharifai ne ko wani amma kuma sharifan ne rubal arabi shine farkon kakansu da ya fara zuwa Senegal ya auri sai da Jaila har aka haifi kakanninsu har aka haifi shi Ibrahim to amma saboda tarbiyyar shi Ibrahim yake wasiya cewa duk wanda yake sharifi almajirin sai hidimta wa sharifai in dai kai sharifi ne to kai wa sharifai hidima kawai in dai kai almajiri na ne kuma in kai almajiri na ne wani ya ce maka sharifi ne ko ƙarya yake ba shi hadiya kar ka tsaya kai tantana ko ka tsaya kai shakka Shuman Tijjani radiyallahu tabaraka ta'ala ne yace kai ko ɗanka ne ida kikirji yace shi sharifi ne ba shi hadiya yace watakila uwarsa ce sharifiyar sai da ka mu mun gina akan taslimi ba akan inkari ba mu akan husnul zanni muka ginu sai da ka ga gani to masu zanni to dama bai da alaka da shi Ibrahim ko da ka je yana faɗi a baki ne alaka da shi Ibrahim wallahi tallahi zuciya a take take duk abin da yazo za ga mutum ya karbe shi amma ga mutum yana mummunan zato zagi wannan ya bata wannan zagi wannan ya bata wannan ya kuskusan ya fada cin ya kuskunan ya ƙarya ne ya da'awa nan na ga annabi jiya shekarun jiya mala'ika jibril ya ce min kaza wa shi ibrahim ya bani kaza wallahi tallahi duk wanda yake wannan asirin sa sai ya tonu kam ya mutu wannan ka'ida ne saboda haka mutane su tsaya abinda shi ibrahim ya zo da shi ba abin da ya fi shi ba a banza sharifan murtaniya za su ɗauki fatanya su je gona shi ibrahim su tare ba wallahi ba a banza bane saboda haka in mutum fa bai wannan ba sai dai kawai ya tsaya a haka a ta girma duk inda ya zo a fadi a ɗauko kuɗi a bashi amma ya ci abin da ake ji a annabi wallahi ba zai ji ba wallahi ba zai ji ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyu ne akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka saba fadi akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inni ja'ilun fil ardi khalifa akwai annabi sallallahu alaihi wasallama inni khaliqun basharan min dini saboda haka annabin inni ja'ilun fil ardi khalifa shike dauke da maqamin innaka wa innaka latadi ila siratin mustaqim annabin inni khaliqun basharan min dinin shi ke dauke da innaka la tahdi man habatta saboda haka wanda ya san annabi turbaya ne an halicce shi uwa da uba wane ne eh, daga annabi adamu aka yi shi aka kwaba kasa aka yi kaza aka yi kaza to shikenan a wurin fa innaka la tahdi man ahbabta annabi bai shirye da wanda yake so amma wanda ya san annabi inni ja'ilun fil ardi khalifa to shikenan shi annabi hayyun hatta al'ana ma badalat risalatu annabi rayayye ne har yanzu kuma annabtarsa da manzancinsa bai kare ba bai lalace ba kuma yanda annabi ke da jikoki a zahiri haka annabi ke da jikoki a baɗini billahi lazi yanda ake samun hafizan qur'ani a qur'ani zati zatin Allah shine alqur'ani yasa ce ma farradna fil kitabi min shay zatin Allah gaba ɗayan shi yasa in ba annabi ba kowaye mutum sai zai sai dai zama furqani amma annabi shine qur'ani sallallahu alaihi shi ke dauke da komai to waɗanda yake sun yi fala'i irin wannan da shi wuce fa hayyin da gari mustafa al-badr umila sai ran annabi sai ya haifi rayukansu sai su zama ƴaƴansa to haka al'amari yake tafiya kullum haka al'amari yake tafiya kullum saboda haka ya kamata lallai mu yi, a, ladabi mu ba Allah yanda ya kamata kuma mu tsaya mu fahimci kiran shi Ibrahim shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala yanda shi tijani ya zo da sharadi uku a cikin dariƙa haka ya zo da sharadi uku a faila shehu tijjani yana da sharaɗi uku yan shiga ba a fita ba a haɗa da wata ɗariƙa ba a zuwa ziyarar wani wali mai rai ko matacce shi ibrahim yana da wasu